بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهير مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا أرد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وبنجي يا غيا منا إن هذا القرآن هدي التي هي أقوم كم بايا تكن سورة دمك فتوياتي تبيانا لكل شيء wannan alkur'ani bayanin komai da komai ne babu abin da babu a ciki da aka iso nan sai aka ce wannan alkur'ani yana shi yadda hanya wadda tafi daidaita har aka iso cewa shi mutum mutum wani mutum ne mai ujula nan za a karanta mana sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim na kai magana isra'i da miraji aka nuna manzo Allah ayoyi to mu za a nuna mana ayoyi wanda suka dace da mu ga dai alqur'ani nan ya isa babbar aya zai shi yadda mu duk abin da kake nema in na duniya in na lahira in na komai ne nema zaka samu a qur'ani to kuma ga kai din dan adam kai kanka wata aya ce ko da yake an halicce ka da ujula saboda haka ake koya mana maganin ujula din shine za a kawo lissafi nan gaba to a cikin abubuwan duniya babu abin da yake koyar da ladabi kamar lissafi domin shi lissafi na koyar da ladabi yana koyar da haƙuri ba yadda za a yi uku ta zo bayan ɗaya dole sai ta jira daga ɗaya sai biyu ta sannan uku uku ba yadda za a yi bakwai ta zo bayan uku ɗin dole sai an jira hudu biyar shida tukuna bakwai ta zo kullum haka yana bin tsari yana bin layi shi lissafi ana ake samun haƙuri ana ake samun ladabi ana ake samun gaskiya kamar yadda aka rikice lissafi baya ci ina ce waje allan laila wan nahara ayate ne ga wasu ayoyi guda biyu wanda kowane mutum na duniya yana karanta su kullum su ne dare da rana waje allan laila wan nahara ayate ne ubangiji ce mun sanya dare da rana su zama ayoyi guda biyu anan ya soma da dare saboda a cikin daren ne aka isra'in da aka yi maganarsa fa mahauna ayatal laili sai muka shafi ayoyin dare suka zama masu duhu in akwai haske ma bai wuce hasken taurari ko hasken farin wata ba kuma hauna ayatan laili waje alna ayatan nahiri mufsiratan sai muka sanya ayoyin wuni suna gani ana ganin tarwar ko ina da ko ina kamar yadda yake tafsilin wannan cikin suratul qasasi yana cewa qul ra'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah yatikum bi dhiya afala tasmun qul ra'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man lahu ghayru la atikum bi laylin taskununa fi afala tubsirun anan dare da rana duk awa goma sha biyu ne ko sun ci juna dai za su mayar wa juna a kamar mace da namiji ayoyi ne guda biyu dukkan su kowa yana da hannu biyu kafa biyu ido biyu amma ayoyin mace an shafe su kamar yadda aka shafe ayoyin ayoyin dare ayoyin namiji a fili suke ba a shafe ba haka aka mai da ayoyin annabawa rana ne wuni ne shari'a ce ga ta a fili da ka fit kaki sai takobi amma aka sanya ayoyin waliyai wato dai ne an shafe karamomin su suna nan mutane cikin mutane ba za a kashe ka ba don ka zagi wali ko ka ƙi shi a ran da zaka mutu ne dai zaka tadda Allah yana gaba da kai ya shirya zai yaki da kai cire maka imani ka mutu kafiri laila wan nahar ayatayn kenan kuma hauna ayatan layli muka shafi ayoyin dare wajalna ayatan nahari mufsiratan dan me litabtahu fadlan min rabbikum mun bude muku rana ne kuna ganin ko ina da ko ina don ku nemi abinci fadalar ubangijinku abincin da za ku ci ko noma ko nema ko kiwo ko wani irin abu dai a cikin abubuwan cin abinci da rana ake samun su ko da yake ana dare kuma dan ayi bacci ya huta a laila ma'ashan nahara laila libasan nahara ma'ashan wa litabtahu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada sinina wal hisaba kuma haka an yi muku dare daban rana daban don da rana ku nemi abinci an bude muku rana kuna ganin ko ina da ko ina da dare kuma ku kwanta ku huta don saboda ku ji daɗin tashi gobe a littafin ku fadlan min rabbikum wa lita'lamu akwai kuma wata hikima har yanzu lita'lamu arda sinina wal hisaba don ku gane lissafin shekaru da kowane irin lissafi domin in babu babu dare ba rana to ba mako kenan in ba mako ba wata kenan in ba wata ba shekara kenan in ba shekara ba lissafi kenan ba za a san yaushe mutum zai balaga a ɗora masa takalifi ba ba za a san lokacin da za a haji ba ba za a san lokacin da za a fi da zakka ba ba za a san lokacin da za a yi azumi ba in babu wannan kamar yadda wasu amurka lillah kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj litalamu adada sinin wal hisaba don ku gane adadin shekaru da lissafi dan aikin duniya da aikin addini da aikin lahira kowane abu yana tafiya ne akan lissafi wal hisaba don ku san lissafi ba aikin Allah kenan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ba irin aikin dan adam kulikal insanu min ajalin ba wa kullu shay'in fassalnahu tafsilan kowane abu dai mun yi shi filla filla daki daki kowane abu mun yi shi filla filla daki daki ba wani abu wanda yake wuce lokacin sa wato ainihin lissafin wuni da kwana a lissafin farin wata za a samu kwana ɗari uku da hamsin da hudu da awa hudu da mintoci su ne suke taruwa a cikin shekara talatin da uku a yi dauri guda wato juyi uku in ji hausawa mai wuyar gani talatin da uku to in an yi haka an samu shekara kowace shekara ɗari ana samun ƙaruwa a cikin waɗannan a samu ƙarin shekara uku saboda haka ne in mun shiga suratul kafi za ka ji an ce wa labisu fi kafin salasa mi'atin sinina wazdadu tis'an in an samu shekara ɗari uku na januware na rana to za a samu shekaran farin wata ɗari uku da tara kenan saboda kowace shekara ɗari akan samu ƙari shekara uku saboda talatin da uku nan da ake samu to nan kuma ana nuna mana ne wannan sura za ta karantar da annabawa da shari'o'insu da mujizozinsu in mun fita kuma za a komo na lailu din za a maganan waliye da ɗariƙunsu da karamominsu a cikin suratul kafi laila wan nahara ayatai ne kuma hauna ayatan laili saboda haka nan za a ce maka inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa bashiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira nan za a yi bayanin annaba da shari'o'insu da mu'jizozinsu in an shiga kafi kuma sai a ce wa bashiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana saboda al-ihsanu an ta'budu allaha ka annaka tarahu nan wa kabbirhu takbira can kuma qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi rajina bisli adada maganan waliyai da dariƙunsu da karamominsu shi za a ambata mana cikin surar gaba nan ko maganan annaba da shari'o'insu da abin da yake halal da haramun da yadda mu'jizozin da yake shi za a karanta mana a nan shine laila wannan harade nan in an ce inna hadha al-qur'ana yahdi lil lati hiya aqwamu can ko sai ce man yahdi Allah fa muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan falan tajid lahu waliyan murshida nan qur'ani da shari'a suke shiryarwa wato shine ud'u ila sabili rabbika in an je kai kuma ud'u ila rabbika can kuma waliyi ne zai jagoran shiryar bayan annabi ya gama aikin sa zai mika waliyi ya jagoran shirya din man yahdi Allah fa muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida a can nan kuma inna hadha al-qur'ana yahdi lillati aqwam shari'a kenan wajalna lil nar ayatin فمحونا آية الليل وجعلنا آية الليل مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب wa kullu shay'in fassalnahu tafsila wa kullu insanin kowane abu an yi shi daki daki daki daki kai har ma kowane mutum bismillah وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وكل إنسان نلزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كون أبو مني دكي دكي في الله في الله har ma kowane mutum kamun ka karanta gaban wa kulla insanin kowane mutum shi mun yi shi daki daki in ka dubi mutum in yana tsaye wato tun daga daga daga gwiwarsa ɗaninsa biyu ne zuwa ƙasa daga gwiwarsa kuma ɗaninsa biyu ne zuwa wurin ɗaura wando daga ɗaura wando kuma ɗaninsa biyu ne zuwa zuwa kan kirjinsa daga kan kirjinsa kuma ɗaninsa biyu ne zuwa zuwa tsakiyar kansa sallallahu tafsilan kenan in kuma ya bude faɗi tsawonsa da faɗinsa duk daidai suke shi insan ɗin haka faɗinsa da tsawonsa daidai ne in ya bude hannunsa biyu kamar yadda yadda tsuntsu yake bude fuka-fuki nan kuma daga kan yatsa ta babbar yatsa ta tsakiya ta dama zuwa zuwa gwiwar hannunsa ɗaninsa biyu ne da gwiwar hannunsa zuwa tsakiyar kirjinsa ɗaninsa biyu ne daga kirjinsa zuwa gwiwar hannunsa ɗani biyu ne daga gwiwar hannunsa zuwa karshen babbar yatsa ta hannu hagun nan ma ɗani biyu ne fassalna wa tafsila kuma in an duba Allah ya ajiye shi da yake shine shugaban halitta daga kirjinsa abin da ya sama halitta ce irin ta tsuntsaye halitta ce irin ta mala'iku don abin da daga kirjinsa abin da ya sama ba za a ga lalata ba lalata duka daga daga kirjinsa abin da ya kasar nan lalata take nan kashi yake nan fitsari yake nan dukka na ka'isu nan lalata duk lalata nan take daga kirjinsa abin da ya sama Allah ya yi shi ne kamar mala'ika daga kirjinsa abin da ya kasa dabba to sai da dabbobin da mala'ikun da shaidanu sai su zo su taru ko waɗanne ne ya haɗa zama da su sai ya zama su in ya haɗa zama da bayin Allah mutanen kirki to sai Allah ya taimake shi da mala'iku su nuna masa hanyar Allah ya yi sama sama in ko ya haɗa zama da shaidanu da mutanen da su damu da lahira ba to sai ya ja shi tare da ɗabi'a ƙasa da dabbobi su yi ƙasa ƙasa domin sama ba shi da iyaka har ka wuce inda inda ba a wucewa don inda inda annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai kaka inda annabi kin da kai kai na annabi ne mabiyinsa ne wa yudi Allah wa rasuluhu la kama alladhina amanu Allahu min nabiyina in kuma yayi ƙasa ya biye wa shaytanu da mutanen ƙasa nan ko ya dinga bin ɗabi'a kenan nan neman abinci neman abun mata neman abun banza nan ko ya dinga yin ƙasa kenan kamar yadda in ka aje hoge a bakin rijiya ko rijiyar ta kai gaba dubu ɗari nawa ne hogin ba zai huta hanya ba ya dinga tafiya ƙasa kenan shi bai damu ba ƙasan yake so to haka dan adam yake in ya biya mutanen kaskasattu ya dinga yin halin banza kenan in ya in ya bi halin mutanen kirki ya dinga yin halin kirki yayi sama kenan da tare da khairul bariyati wa kullu insanin alzamnahu da'irahu fi unuqihi sannan kuma kowane mutum mulizimta masa aikinsa da halinsa suna rataye a wuyansa in aikin mai kyau ne an rataya masa shi kamar yadda mata suke rataye gwal a wuya in aikin mummuna ne an rataya masa shi a wuya kamar yadda ake ɗaure mugu da gigari a wuya wato bakin karfe a wuyarsa in mai kyau ne gashi a wuyanka ɗauri ne in mummuna ne gashi a wuyanka kamar gwal ado ne na mata in mummuna ne ɗauri ne a wuya kowanne dai da aikinsa iqra kullu insan alzamna da'irahu fi unuqihi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban banda wannan abin da ya aikata duka yana nan a wuyansa yana tare da shi da shi zai rayu da shi zai mutu in ya bata mummuna kyakkyawa yayi yawa in ya bata kyakkyawa mummuna yayi yawa yana nan dai a wuyansa abin da yasa aka kira shi kamar sunan tsuntsu su laraba duk abin da za su yi muhimmi sukan lura da tsuntsu ne wai in ka tashi tafiya in tsuntsu mai kama kaza ya tashi da wuri kaza to tafiyar tana da alheri in tsuntsu mai kama kaza ya tashi da wuri kaza tafiyar ba ta da alheri to sai ana ce ko mene tsuntsunsa kamar yadda ake ce rabansa rabansa ko ko taurarinsa to kowane mutum aikinsa mai kyau yana wuyansa aikinsa mai muni yana wuyansa kamar yadda farkon sura take cewa in hasantum in hasantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha in kai aiki mai kyau ka yi dan kanka in kai aiki mai muni shi ma dai dan kanka ne za a rataya maka shi a wuya a ɗayar ruwan ne wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban kuma sai ranar tashin kiyama a fito masa da littafin kuma da mala'iku suka rubuta a fut- a rubuto masa da littafin sa na aikinsa fa ma man uti kitabahu bi yaminihi fa sawfa yahasabu hisaban yasiran wa yanqabi ali masruran wa ma man uti kitabahu ra'a zarihi fa sawfa yaqu suburan wa yusalla sa'ira in an je la'ira kuma sai a fito masa da littafin sa in an miƙa masa ta hannun dama Allah ya sa da mu to daga nan sai yana murna yace ha mu qara'u kitabiya ni dai ga an ba littafi da an sallame zan tafi aljanna to Allah ku karanta ki qara'u kitabiya inni zananta anni mulaqin hisabiya to wannan mutum fa fi ishatin rabiya in ku an bashi kitabu bi shimalihi to fa huwa yusu gura wa sallasa ira auzu billahi Allah ya kiyaye wa nukhrij yawm al-qiyamati kitaban yalqahu zai ga littafin manshuran abu daya gaban sa sai a ce masa ikra kitabaka karanta da kanka karanta da kanka bismillah اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك hasiba kowa zai karanta littafin ko ka iya karatu ko baka iya ba za ka karanta a ran nan kamar da in ka tambayi mutane agogo nawa ne mutum ina da shi ko ba dan boko bane zai ce baka kaza ne ko ba dan boko bane zai ce baka kaza ne alhali ko da boko aka rubuta kowane mutum yake da agogo in ka tambaye shi agogo nawa ne ko ba dan boko ba zai ce baka kaza ne da- kaza da minti kaza to ran nan Allah kowa zai karanta littafinsa ya ga abin da ya gabatar Ah, igara kitabaka ka fi min nafsika al-yawma alayka hasiba wato in ka karanta kai kanka kai wa kanka hisabi ka san makomarka kai kanka ka karanta kai wa kanka hisabi ka san makomarka to Allah mana da sauki mu musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani balarabi ya tambaye shi ala a- a- a zamanin sa mutumin kauye yace ya rasulullah in an je lahira shin Allah da kansa ne yake wa mutane hisabi ko ko yakan sa mala'iku ne sai mutane hisabi Allah da kansa yake hisabi sai yayi ta dariya yayi ta dariya manzo Allah ce me kake da yace na san Allah karimi ne mai karamci ne in dai shine ya hisabi to zai rufa mana asiri to haka nan ana ana kar- in- in an karanta din in abu yayi kyau sai wani lokaci sai musulmi aikinsa duka ya ɓaci ya ɓata ya rasa yadda zai yi sai Allah ta aikara da ajiya a wurina ita ce kalmar la ilaha illallah in an fito da kalmar la ilaha illallah a makale a wani wuri da an shimfiɗe ta sai ta zo ta cinye dukkan takardun miyagun laifin nan duk baki ɗaya saboda ismin la ya'lu wa la yula alayhi saboda haka mu rike la ilaha illallah da kyau
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا na yi muku wa'azi dai kowane iri iri na nuna muku littafin da na saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma na nuna muku dare da rana ya ishe ku wa'azi na nuna muku kanku kun isa wa'azi lokacin da budurwa za ta ri- shiga daki tare da mijinta ango su biyu kai za su rika shiga kamun a jima shekara ɗaya da rabi ko fiye da haka sai ga sun zama mutum uku da ba kowa a yanzu sun zama uku a a wannan ɗakin ku aka samu na uku a sake jima a- a a ƙaro wani haka har wata rana baki yawansu duk su komo ku su- su ƙare kaga an soma da babu an ƙare da babu kenan to kowane mutum ya isa wa'azi wa kansa lalle ya san ya zo kuma zai mutu ka zai nafsi kare mare kasi ba mai ta dafa inna ma'atul nafsi duk wanda ya shirya ya bi wannan alqur'anin da annabi Muhammad ya zo da shi ya shirya ne don kansa bai amfani Allah da komai ba Allah la tadurruhu al-masiyatu wa la tanfa'u ta'a wato ibadu ba sa wa Allah amfani sabo ba sa cutan Allah kowa ya ibada yayi wa kansa kowa ya sabo yayi wa kansa ya cuci kansa mani ta dafa inna ma'atul nafsi wa man dalla fa inna adillu alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra nafsun waziratun wata rai mai ɗaukan laifi to ba za ta ɗauki laifin wata ba kowa laifin kansa zai ɗauka wala taziru waziratun wizra ukhra ba wata rai mai laifi a waziratun la taziru wizra nafsin ukhra kowace rai laifin ta take ɗauka ba ba rai wanda take ɗau- ɗaukan laifin wata haka ne wato shi alqur'ani kullum akwai wuraren da amun urida bil khusus ami ne amma ana nufin kasi da shi kowace lai kowace rai ita take ɗaukan laifin kanta da kanta ba ta ɗaukan laifin wani to amma surar da muka fito a waɗancan da suke koya wa mutane mugun aiki su yahmiluna auzarun kamilatan yawmal qiyamati wa min auzarin ladina yudilluna bighairi ilmi kowace rai za ta ɗauki laifinta cikakke idan ta koya wa wata rai mugun aiki to can ma za a ɗebo kamasho daga wancan rai din a ƙara mata akan nata haka kuma mutumin da ya aikata aiki mai kyau bayan nasa wanda ya aikata in ya koya wani aiki mai kyau in wancan din ya aikata aiki mai kyau za a ɗebo masa kamasho ba za a rage wancan din ba a ƙara masa akan nasa kamar yadda wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bi zurriyatihim mutanen kirki muminai masu aiki mai kyau idan sun haifi 'ya'ya aikinsu mai kyau bai kai na na iyayen nasu ba sai Allah ya ɗebo ƴaƴan ya riskar da su iyayen don ya cika ta musu jin daɗin su to wannan shine amun urida bil khususu lalle kam wata rai ba ta ɗaukan laifin wata sai dai in wata rai din ta koya wata rai sharri to za ta ɗauki nata cikakke kuma ɗauko mata kamasho daga wanda ta ta ta koya wannan sharri katamna ala bani annahu man qatala nafsan bighayri nafsin أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن آياها فكأنما آيا الناس جميعا kowace rai ta aikata mummunan aiki ta koya wata rai mummunan aikin za ta ɗauki nata kuma za ta ɗauki kamasho daga wancan ɗin a ƙara mata muni ta yafa inna ma yadda nafsi wa man dalla fa inna ma dalla alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ko ba za mu yi mutum azaba ba sai mun aiko manzo ya zo ya masa bayani ya ce yaki amma ba mu aiko manzo ba kawai mu tura mutane a wuta lahira ba za mu yi haka ban Allah Allah karimi ne in an yi haka to ba bai zama adalcin da ya umurni ba kenan adalci ya umurni inna Allah ya murbi adli wal ihsani saboda haka yakan aiko manzanni su zo su yi mana bayani in sun mana bayani wanda dama kaddara ta riga ta rubuta shi a cikin yan aljanna yake so sai ya karbi bayanin yayi aiki da shi wanda dama kaddara ta riga ta rubuta can azal shaqiyi ne dan wuta ne sai ce yaƙi yaƙi ba zai karɓa ba yaƙi yaƙi ba zai karɓa ba ayi ayi ba zai karɓa ba to shikenan sai a kama shi wannan a bashi aljanna a ce jaza'an bima kanu ya'maluna sakamakon aiki mai kyau da yayi wannan ma a ce in an sa shi wata ce jaza'an bima kanu ya'maluna sakamakon mugun aikin da yayi saboda haka Allah ya riga ya gaya masa ya yarda shi yasa aka bashi aljanna wannan ko Allah ya ya gaya masa a bakin manzanni ko khalifofin manzanni malamai ya ki yarda shi ya sa shi aka sa shi a wuta wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula to saboda haka ne mutan da wanda babu annabawa a zamanin su ba kuma wani addini a hannun su to an bar su ne a cikin mashiyar Allah ba za a ce za su yi su yan wuta ne ba kuma ba za a ce su yan aljanna ne ba saboda hadisai iri iri da suka zo cikin wannan wato alul fatarati dai ba za a ba za musu azaba tun da ba aiko manzanni sun ce sun ki ba haka kuma ƴaƴan kafirai su ma haka dai ƴaƴan ƴaƴa kanana na yaran kafirai su ma in an je lahira haka abun nasu ila mashi'atillahi ne don akwai hadisai wanda suka yi suka yi da martabobi iri iri akan wannan maganganu amma ittifaqan ittifaqan ƴaƴan musulmi kanana wanda suka mutu suna kanana su ƴan aljanna ne tare da iyayensu amma ƴaƴan kafirai su ne suke da magana a waɗansu hadisi an nuna za su zama hadimai a cikin aljanna da jan aljanna a waɗansu kuma hadisai suna faɗin cewa in an nuna musu za su tafi tare da iyayensu in sun ce to iyayensu ai laifi suka yi su ko laifin me suka yi sai ce to ya gaskiya ne wato ba nuna muku kun ki ba ko eh to shikenan ku je ku shiga wuta nan in sun je sai su ce Allah ai wuta ne ba za mu shiga wuta ba ni ne nake magana kuna saba mini to ku je ku shiga wuta to da sun shiga wuta ta farkon nan cewa ku je ku shiga wuta din nan to sai wutar ta zame musu aljanna ba za ta zama wuta ba amma in sun ki sun dawo sun ce ai ba za mu shiga wuta ba din nan to sun yi sabo kenan sai a ce to su bi iyayensu sun yi masu kuma sun yi sabo saboda haka ne abinda ake samu cikin wasu tafsirai cewa iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan an samu wani hadisi mai faɗin wata magana mai ban tsoro game da iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to hadisin yana nunin abu lahabin ne amma ba abdullahi da amina ba dukkan musulmi ya kamata ya kulle a zuciyarsa abdullahi da amina bayin allah ne yardaddun allah ne waɗanda suka haifi annabi muhammadu duk mutumin da ya kulle a zuciyarsa abdullahi ma'aifin manzon allah sallallahu alaihi amina ma'aifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa cikin kyakkyawan wuri a lahira to wannan mutum imanin sa ya lalace domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tun daga Adam da Hawwa'u har zuwa Abdullahi da Amina wato ban taba sauka mummunan masauki ba daga uwa mai kyau sai uba mai kyau har na iso wajen Abdullahi Amina da Abdullahi to kaga in mutum ya mummunan fahimtar da ake samu wajen tafsirai na Isra'ilanci masu neman soki manzon Allah to sai ya dangana wa iyayensa wani abu wanda ba shi da kyau to wannan a tuba daga barin wannan irin mummunan itikadi iyayen manzon Allah musulmi ne Amina ma'aifiyar manzon Allah musulma ce Abdullah ma'aifiyar manzon Allah musulmi ne ta hanya guda uku hanya na farko su da arul fatarati ne Allah bai aiko manzanni sun ce sun ki ba hanya na ɗaya kenan hanya ta biyu an tayar da su ya gaishe su sun yi imani da shi yanda Isa ke tada matattu an tashe su ya gansu sun yi imani da shi hanya na biyu kenan hanya na uku Allah yana yabon waɗansu mutane ma yace wa kana abawahu mu'minaini fa kajina yi fi kamar dubiyana kubra abin da yasa muka yi masa haka saboda iyayensu mu'minai ne to saboda haka manzo Allah shine ya kamata a masa kowane irin gata a ce abawahu mu'minaini saboda haka wuri mai muni Allah ba zai aje Muhammadu a cikin sa ba ba zai aje Muhammadu a cikin munan wuri ba ko alqur'anin sa ba zai aje cikin najasa ba balle Muhammadun sa sallallahu alaihi wasallama su iyayensa mu'minai ne Aminatu mu'mina ce ma'afiyar manzon Allah Abdullahi mu'mini ne ma'afiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka shiga duniya duk garin musulmi in kaje zaka samu mata masu sunan Amina zaka samu maza masu sunan Abdullahi wa yake sa sunaye marasa kyau saboda haka iyayen manzon Allah mu'minai ne
وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا بسر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا بسر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ku za a ranar nuri ka karyatan idan umarnin Allah kaddararsa lokacin halakar da kafirai ya yi abinda za a fara gani to manyan garin ne za su butulce wa Allah su kafirce wa umarnin Allah wai za a ranar nuri karyatan amarna mutu rafiya fa fasa kufiya sai mu aiko ta umarni wajen manyan garin wanda su ne jagororin garin kowa yana bin maganar su na ta abin da wani ya yarda da shi shi ne yarda da shi abin da duk wani bai yarda da shi ban yarda da shi ba to su ne manyan gari to yawanci kun Allah ya aiko su suke fara ki a kabila mujrimi ya fasa kufiya to su idan Allah zai halakar da gari to in ya aiko manzo manyan gari sai su ki umurnin manzon sai su hana mutane kuma bin wannan manzo su hana su bin umurnin wannan manzo to in in kaga haka ya faru to lokacin halakar wannan gari yayi kenan wai za a ranna idan muka nufi an nuri karyatan za mu halakar da wata alkarya amarna mutrafiya wa tsakufiya sai mu ba da umarni wa manyan garin majiya daɗin garin masu dukiya masu mulki masu jama'a to tsakufiya sai su kafirce su ki karɓan wannan umarni kamar yadda fassaran wannan fassaran yana dan wahala kaɗan amma kuma don wahalarsa in ka karanta da wannan zahiri idza aranna an nuri karyatan amarna mutrafiya wa tsakufiya ba zai fa zaku biya aka wa za arna nuli kai ta barna mutar biya fa zaku biya fa haqqa alai alqawl to daga wannan kuma kalmar azaba ta tabbata kan wannan gari kenan in lokacin halakarwa yayi fa dammarna hada dimiran sai mu halakar da garin halakarwa saboda kin manzanni saboda haka kafiranka na makka kar su sake kar su ga an dade ba a yi musu komai ba za a yi kar su a dade ba za a yi lokacin kamun ne bai yi ba tunda suka ki to ka bar ni da su ذرني من خلقته وهيدا وذكر المكذبين أولي النعمة فمهلهم قليلا
وكملتنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا da yawa irin wannan ta faru da yawa muka halakar da kafirai a cikin karnoni da suka wuce farkon annabi a wannan irin halitta ta mu shine annabi adam daga annabi adam an yi annaba su annabi Idi- ɗansa annabi shisu har zuwa annabi idrisu wanda ya sha fama da kafirai ya gwagwarmaya wanda ba taba samun annabin da ya sha fama irin nasa ba shine annabi nuhu ya wahala da kafirai shekara dubu ba hamsin falabisa fihim alfa sanatin illa hamsina aman fa akhadhahum tufan wa hum zalimun to daga nan sai aka bayan an ɗauke tufa an halakar da wannan kafirai na annabi nuhu da suka yi dagawa shekara dubu ba hamsin bayan an ɗauke ruwa sai muka turo adawa waɗansu mutane ƙarfafa ƙatti wanda aka yi su bayan ƙasa ta sha a, ta sha taki aka yi su manya-manya ta sha takin ruwan tufana manya manya manya irin su adawa su ma sai kalu ta annabi hudu muka halakar da su bayan nan muka yi annabi salihu su ma sai kalu ta annabi salihu duk da halakar salihin muka halakar da su wa kamar nan ne gurin balihu wa kamar da rabbuka ni gadi kabilan da wa adam wa samudan wa ashabar rasi wa qurunan bayda kabira wa kullan darabna lahu insan wa kullan tabbarna tadbira wa kullan akhadna bi dhanbi wa minhum man arsalna bi hasiban wa minhum man akhadna bi sayhatin wa minhum man akhadna bi arba wa minhum man halakna mun halakar da su kowane irin laifin da yi da shi muke halakar da shi to kuma mutanen ka a hankali za mu halakar da su in lokacin ya in ba su mutunta ba وكمان إمام القرون ده يوم كان كتب كافرين أبدين قرنونين بعد نوهم بعد النبي وتوجد ربك من نبي عباده كبيرا بكيرا وبني تبارك وتعالى يا ذكوة من بني فتن باية yadda bai jin yake cewa zai za a rubuta masa zai karanta mala'iku za su rubuta masa za a karanta zai karanta a duk wannan ba wai Allah ana rubutawa ne duk abin da Allah duka da amince ne a lokacin da ake aikata komai Allah yana nan ake aikatawa yana da abin da aka yi kowa abin da Allah ya kula da shi Allah ya rabu da yi tsari da shi وكذلك ربك يريد عباده خبيرا بصيرا الا انا اتبدا من الذنب ينفع ثم ينعي بني يوسف ربوتا وانت حتى انا يريد اثبت المسك في الجوفي من كان يريد العزلة عجلناه بها ما نشاء لمن نريد ثم جعلناه ثم بيناه جهنم يصلاها مذموما مدحورا من كان يريد العاجلة قدمنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا إذا في هذه الدنيا sai ya hukuncin jiki don biya wa jiki bukatarsa ya bar hukuncin rai ya ki biya wa rai bukatarsa kamar da kafin da tafiya dai ko yanzu da mutum mutum ne hadis da mutum da buhun mutum ainihin wannan jiki shine buhun mutum mutum yana ciki ba ka taɓa ganin ba ka ba shi wannan buhun shi ka gani da lambobi da kogi kamar yadda mutum yake kamar dai yadda in an kawo hukumin shinkafa da kasar waje akan rubuta lamba da gari kaza zuwa gari kaza laba kaza ne shinkafa ce da gari kaza in an zo an yi wa ne ka da buhun abin da ya fita da kuke rubuce ba da an ji ba amma aka iya shinkafa aka cinye aka fara iya dawa ko futa ko kasa rubutun da ba zai canja ba an taɓa da shinkafa ta ciki amma in ta juya ta kaga aka bai kamace saboda ka san abin da aka tauhidin nan wanda yake bukata akwai wannan nan wanda yake bukata akwai wannan nan wanda yake bukata ko ba da zuciya ai kai da kana kai da kake nan akwai abin nan wanda yake bukata ko rashin lafiya ana matsayin abin da niyyar niyyar da kalmar in akwai abin nan wanda yake bukata ko da za ka samu damar da haka da kuma mutane niyya baka samu damar zuwa bane rashin kuma rashin lafiya ko rashin hanya to waɗannan abubuwa guda biyar su ne wanda rai yake bukatar yake rayuwa da su a maimakon abin da wannan buhun nasu ya ba wa da mutuka da ruwa da nuna da abin kuma guda biyar suna kallon juna to da kuma ta kuma ya isi da ruwan da zai sha da ruwan da zai sha ko ci ko ba ci ko wani abu da abincin da zai ci da da na ka ta ni shine ya ya zabi har ila ta bai yi kancan ba da Allah ta ji kenan aljanna da biya ma na shawo in da ka ci duniya kawai yake shi duniya kawai yake to ومن الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة من خير ومن دار جنا سر كما الدنيا ديك هنا باي جنا تبع باي سبعة تبع تبع أبي يا كم يوم لا يركب بيتا لا كان كان يريد آج لا وين جاك مو ينام كم يقول هذا تبار وانت دارنا أتلنا له لا لا تبع تبع تبع وكان يريد لا لا تبع من بعض بيتا لا أدنى من شاول أما لم تبع تبع كذا مرة ma na sha in ma liman ne gurbarin yadda muka da dama in ma in mun yi ba shi dan abin da zamu bashi inda mun ba haka zai lalace ka ganshi ba sallah ba azumi ba addini kullum a cikin amalan ke yake fara yana jira a kawo kaya daga nan rufi ya kare zuwa mana kya kare ba mai gadi bai san sallah ba daga nan ya kama garan an sallame da abin asibiti ba ni da abinci ya zama da haka ya ne ya ba abin ne da rabbar rabbar wallahi bai gada ba ya ce duniya ya kafa ka san ba ne zai hannu gara kuma da alƙara wata hannun ya sinaka sai musulmi ya haka haka na magasa nan dai na ce dama ba ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى بأيكة من كيف ولا أيكة إن كان في مساجد جهنم يسعى يقول إن جهنم مذموما مدعورا مذموما يدفع بن زرجي وإن زرجي زي سامو فأتي ملائكة أه أرمي أتكم نذير قالوا بلي فتاة علمك بس يعني ya kawo ka cikin wuta da hankalinka da hankalinka hanyar wuta ba an kulle in mutum ba ya riga haukatan da ba ya faɗa a ciki hanyar aljanna ka buɗe ta ko annaha ta ila kuma sakin fata din ya da hankalinka ka zo wannan wuta alam ya tukum nabi ba wanda ya ga maka da yadda abin yake a sai ku fakar da namu ka ce kariya suke yi wannan ba nan sai lau kun yanu ana filman da ta da sai ina hankali ina hankali sai da gamu da wannan zargi wajen mala'iku wajen Allah karshe ko kan wurin aka wulakan tarwa da zargi wajen mala'iku a wulakan shi da zai sha'ad a cikin wuta saboda rashin daukan hanyar lahira ya daukar hanyar duniya da sai ba kuma ana hada su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الباقي الدنيا كذا من الآخرة إن تكلم أيدي وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا wanda kuma ya ce shi lahirar ya zaɓa fa lahirar ya zaɓa haka ko da ya zaɓi lahirar ba za a raba shi jin daɗin duniya ba kun man harrama zinatan lahi lati akhrajat lil ibadi wa tayyibat min rizqi wa ya taɓa ce muku jin daɗin abinci da jin daɗin abinci da jin daɗin wurin kwanciya da jin daɗin kowane abu na duniya Allah ya haramta wa ya ga muku a'a akwai jin daɗi amma an masa iyaka ba irin na gaba ya ɗebi da kanka ba Allah ya bada jin daɗi kowane iri na mumini amma shi zai ɗiba da kansa ba an nuna masa iyaka tilka hududullahi fala ta'tuha wa man arada al-akhirata wanda kuma yake shi yana neman lahira ne wa sa'ila ha sa'iha da yake neman lahira ba da baki ya faɗa ba yana neman lahira ba ki Allah ba mu lahira Allah ka jika mu ba ya ji sallah ya ji azumi ya ji aikin izzatu Allah ka ba mu aljanna Allah jika mu a'a wannan ka aikin banza sai dai ka haka dai ta Allah ka yi sallah ka yi ibadu sannan shine ma'anan kane bi lahira ba kana faɗa da baki ba wasa ya za ta ya ya yi wa lahiran aiki irin na ta kuma wannan kada ji maganar mutane masu goton kungiyoyi masu raba kan musulmi wai ka je ka yadda Allah ya ce a in yadda Allah ya ce ina magana da Allah ne malamin ka ya koya maka addinin Allah yadda ya fahimta malamin ya koya min addinin Allah yadda ya fahimta ka bari mana karkace na aka ne yadda Allah ya ce na ba yadda Allah ya ce ba kai ba kai magana da Allah ba malamin ne ya koya maka ni ba zama da Allah malami koya mini to kai ka rike da malami ka koya maka haka Allah yake ni ma rike yadda malami ka koya mini haka Allah yake mu je lahira amma kai kace kai ne kake yadda Allah yake wani ba yadda Allah yake to ba wanda ya magana da Allah annabi ne zai bayani malamin suka yi bayani malaman suka kasu kashi biyu wasu suka zama inna adana su hadu suna wa kubara ana ba dallu na sabila suka zama malamai masu kwatarwa saboda a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahi rahman rahim bai gyara musu karatun su ba sai suka samu karatun da iblis tare da ke dan suke karatu karatu yana fadda su wannan za su lafiya sai yana tsaya wa huwa mu'minun ya aikata aikin lahirar alhali ba yana da imani da aikin da ka aikata na lahira in ba imani ba zai amfani ba to imani alhamdulillah dukkan mu musulmi imani duk musulmi ya imani da Allah baya shakkarsa ya imani da Annabi Muhammad baya shakkarsa ya yi imani da wannan alkur'ani ba ya shakkarsa ya yi imani duk abin da addini ya zo da shi ba ya shakkarsa sai dan abin da ya gajiya ya kasa cikawa yadda ake so wannan ko Allah ya bude kofar tuba ana tuba sai dan in ya rikin sa'a malamai masu koyarwan sai guda biyu suka farauce shi ya rasa daya da malamai guda uku ne Allah akwai malamai masana wanda sun sani suna da ilimi Allah ya fi da su ya ya faɗa da su akwai malaman da su malamai ne a zaton su amma batattu ne akwai malamai masana wanda sun ɗauki hanyar yarda Allah ya yarda da su kullum aka faɗi sunan zaka ɗanka radiyallahu anhu Allah ya yarda da su dama hanyoyin guda biyu ne abu mani taba rubuwan Allah kaman ba a bi sakadin min Allah ga hanyar yarda ga hanyar fishi in ka bi hanyar wasu mutanen da ake kiransu radiyallahu anhu to Allah zai yarda da aikinka in ko kan hanyar da an tafi da Allah alaihim ghayr maghdubi alaihim zaka fada cikin kirji saboda haka dai aka kasa malaman kashi uku akwai waɗanda sun yi aiki da ilimi su suna yin muwafaka su suna ta kansu ne kullum kuka suke yi na zunubin su da istighfar suna tuba wa Allah akwai kuma wasu malamai ne su sun yarda da kansu aikin su mai kyau ne ko ba su istighfar ba kuma aikin su mai kyau ne na wani ne ya baki to wannan in suna da ilimi to mazdubu alaihim Allah ya fishi da su tunda ya nuna musu ne wani abu wani ba komai bane sun yi girman kai irin na shaitan ana khairun minhu su ne wani abu wani ba komai bane in taba su da ilmi su ne suka naɗa kansu to da halbuna ne masu ƙwatarwa ne saboda haka ake kiyayewa kullum in zaka yi malami ka nemi malaman da suke bin malamai magabata wanda in an kira sunan su akan ce radiyallahu anhu ba kowane malami ba saboda haka ne malamai in sun wallafa littafin su sukan faɗi menene aqidar su zaka ji a iziya ce shi aqidar sa as'ari ne a cikin dariqa shi shazali ne a cikin mazhaba shi maliki ne kaga za ka karanta hankalinka a kwance kenan ba basin aqida ba basin mazhaba ba ba ba basin dariqa to saboda haka ne mai mai ashmai shi ma kan ce shi aqida aqida sa as'ari ne rika saifa'iyya ce mazhabar malikiya saboda haka ne kowanne a san ina ya fito ba a samu tashin hankali ba sai bayan yan shekarun nan taron nan da muke faɗa kullum wanda aka yi ya aifar mana da kada mutum in faɗa din nan don neman shuhura da neman kuɗi Allah ya kiyaye mu wa man arada lakayata kamata kowa ya rike malamin sai ya dubi shi malamin ka ya ga maka aikin da kai Allah ba da sa'a mun je lahira za mu da tanda ni ya malami na ya nuna min in gani kai Allah bar sa mun jira Allah za a bude tanda amma kar ka ce kai Allah ya kai inaka saboda kai wani ne ni ko na bata waye ga waye ka muka takarda an kai inaka ya ka muka takarda ba karbi na ba amma kar abi ni sallah ni ba ta ce ni kai abi ka sallah kai ki yare ne wa za la ka ta ila hasaya in kana nubin lahira fa sai ka aiki irin na neman lahira ba ba fadi da baki ba wurin sai kuma kana da imani ulaika wanda suka nemi lahira suka yi aiki irin na neman lahira kuma suka yi imani wannan kana sayo mashkura Allah ya gode musu da wannan irin aiki nasu wa kana Allah shakiran alima Allah yana gode musu da wannan irin aiki nasu
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مهزورا لكان نفل za a je suratul kahfi ne a faɗi sauran hawaɗin a nan ba a faɗi sauran hawaɗin ba ainihin su mutane Allah ya rabu hawa hudu ne a cikin tunaninsu da fahimtarsu da rayuwarsu kamar yadda wani muka yi taro a yankari aka tara malaman najeriya don a samu gwamnati ta samu damar fahimtar me yake gudana cikin harkar rashin zaman lafiyar najeriya a addini kan ya cikin taron sai wani mutum ya ce kun yarda sofi ya zama allah sai muka ce uzurillah uzurir ta dakata ko littafi muka ce kawo littafi sai ya bude wani littafi da cikin akwati sa yau haka yake artubiyu gayatuhu huwa allah gashi nace a za ta wani ba haka bane larabcin ba haka ya faɗi ba nan kuma malamai ne ba jahilai bane da mutane an musu hawa hudu ne hawa na farko fa min an-nas man yaqulu rabbana atina fid dunya bai san wani abun ko sunan sa lahira ba shi bai damu da lahirar ka ba kawai duk abin da lauje yan ko ciyawa ne ba ruwan sa da wata lahirar ka shi duniya kawai Allah ya ce wannan an gama da shi ba ba shi da wani rabo a lahira wa ma lahu zaka in khalaq hawa na farko kenan to wannan mutum ghayatuhu ad-dunya iya tunaninsa da kominsa duniya akwai na sama da shi wanda ya san daɗin duniya a gani ya san daɗin lahira ta wajen imani to yana son su duka biyu yana ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allah ya ce to in kana son duniya kana son lahira duk ina da su zan baka amma ko wacce sai ka mata aiki kai aikin duniya ko noma ko nema yasa ka ji daɗi kai aikin lahira sallan aikin farillai da sunnoni in sa ka je lahira ka ji daɗi amma kar ka haɗa hannunka ka je kana son jin daɗi a duniya kar ka zauna baka ibada ka je kana son jin daɗi lahira hawa na biyu kenan to wannan ya tuhu a duniya wal akhira in ya kasta tunaninsa da komai nasa ya tsaya duniya da lahira kawai yake tunani to akwai wani ko wanda yake sama da wannan shi ko ya ji Allah da ya kirari wa aljanna cewa ta fi duniya domin ya ambaci duniya ce Allah yace zan ga muku abin da ya fi duniya na wannan abinda wannan mutumin ya zaba je zujil lin nafi bi shahawat min nisa'i wal banin wal qanatis muqantarat min az-zahab wal fiddati wal khayl musawwat ila al-amal zalika mata'u hayatid dunya walla inda hum aqul a'unabbikum bi khairin min zalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار ازواج مطهره ورضوان من الله سورة التوبة ورضوان من الله اكبر akwai abin da ya fi duniya shine aljanna da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wannan ya fi duniya a zabi aljannan nan a rabu da maganan duniya kar ka rudu da neman duniya kadai ka hada duniya da lahiran in kaga ba za su haɗu ba nemi lahiran to da yaji an kirari wa yardan Allah aka ce wa ridwanun min Allah akbar zalika huwa al-fawzul azim samun yardan Allah shi yafi komai yafi aljanna yafi komai dadi samun wannan shine babban rabo shi ka ce to ni kuwa ko sai da kaina zan yi in samu yardan Allah sai na sayar wa minan nasi man yashi nafsahu ila mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad hawa na uku kenan wannan ghayatuhu ridallah matukar sa yardan Allah to yardan Allah in ka samu yardan Allah za ka shiga aljanna amma akwai abin da za ka samu na sama da wannan a ce ga ka ga annai Muhammadu Allah ce ta wannan kulin kuntum tubbun Allah fattabi'uni mai nema na mai neman ni yake nema to ya bi ka to shine da ya ake bin sa yawan zikiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi jami'i ayani akan kowane lokaci zikirin Allah yake ko wa'azi yake ko zikirin Allah yake to wannan shine za a faɗa a cikin suratul kafi surat da zamu shiga nan gaba yana ce wasbir nafsaka ma allazina yaquna rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu hada kanka da waɗannan mutanen naka masu neman zauna a fada ta ana jalisu man zakarani wazzakin Allah kaseera wazzakirati adalla al maghfiratan wa ajran hada kanka da waɗannan mutane to wannan sune as-sufi wa ghayatuhu huwa Allah wa anna ila rabbikal muntaha qulillah thumma dharhum fi khawdin min al-abud idan na farko gayatu a duniya na biyu gayatu a duniya wal akhirah na uku gayatu ridallah shi sufi gayatu huwa Allah wayannan bayin Allah su ne ake kiran sufaye wanda Allah ya jarrabi bayin kungiya masu bauta Amerika da Ingila suke zagin su zaka ji suna ce in ka ji zikiri ba fa irin na la ilaha illallah ana buga kirji ana shan kwayan nan ba la ilaha illallah kaji wai ba fa in ka ji zikiri a Qur'ani ba ba la ilaha ke nufi ba ba irin wanda ake zikiri ana ana buga kirji an shakwa ana buga zikiri ana saboda kin Allah da kin annabi kaji wai la ilaha illallah masu amma tawili ba ita ake nufi ba da Allah ran da mutum zai musulunta wani aiki zai kawo a karba amma banda la ilaha illallah a fa hiya afdalu wujuhi zikri duk marazin ittifaqi babu wani abin da kai la ilaha illallah afdalu ma qultu ana wan nabiy min qabli la ilaha illallah amma makiya waliye makiya dariku ba abin da kamar la ilaha illallah in ka ji zikirin qur'ani to hukuncin Allah wai manansa hukuncin Allah manansa aikin Allah manansa menene ai tawili dai a ba irin wanda ake bugirji an shakwaya ana bugirji ana wawo suna suna sukan la ilaha illallah saboda an jarrabe da kin Allah da kin manzon Allah da aikatawa kungiyoyin asiri duk mai kin waliyai yana zagin dariqun waliyai ta an jarrabe shi ne Allah ya kiyaye mu wa man zada zaka to sai la sa'iha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'ihum mashkura kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik duk abin da mutum ya zaɓa to ni zan bashi walillahi lakhiratu lule da duniyar da lahira duk ba su hannun kowa suna hannuna ne kullan numiddu kowanne zamu masa madadi haula'i wa haula'i na hannun daman da hannun hagu duk mu ne zamu musu madadi mu zamu ba su iskar da za su shaka mu zamu ba su ruwan da za su sha mu zamu ba su abincin da za su ci mu zamu ba su wurin kwana mu riga mun yi wannan alƙawari in ji Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ala mustaqarra wa mustawdaha kullu fi kitabin mubin kowanne Allah zai ci gaba da bashi abin da ya alkawari har ranar mutuwa amma fa in an mutu kam kowa a cikin aljihunsa zai sauka a nan duniya da kowa zai sauka ne na bakon Allah amma da ka mutu cikin aljihun ka zaka sauka in ka tara wani abu a lahira nan ta zaka sauka in baka tara ba akwai masaukin wanda ba su da komai a lahira wuta kenan Allah kiyaye mu kullun nudu haula'i wa haula'i min ala'i rabbik kowanne za mu za mu musu madadi haula'i wa haula'i min ala'i rabbik duk daga kyautan Allah ubangiji wa ma kana da rabbika mazura baiwa ta Allah ba za a yanke ta don mutum ya zama kafiri a yanke masa abincinsa tun kwanansa bai kare ba za a yanke ba
daga Sadiya Mahmud goron dutse Kano zuwa ga shehunmu malaminmu mai taimakon addinin musulunci da musulmai muna fata Allah ya kara maka lafiya Allah shi kiyaye ka daga dukkan sharrin makiya ina roƙon shehi taimake ni da lambar tahor dinsa domin tambayoyin da mu rinka masa masu amfani a gare mu kuma da lambar akwatinsa na waya kuma har hakan nan na uku ina roƙon shehu don Allah taimake ni da kalandar da shehu ke ciki da iyalansa ina fata zan samu abin da na roƙa Allah ya saka maka da alheri a lambobin dai
ga Lambobin suna nan.
Haka.
Lambobin da suna nan.
Eh, Karanta.
ga sunan. a lambar na Kaduna 062 two- code number kenan sai 213365 zan maimaita biyu ɗaya uku uku shida biyar Kaduna kenan Bauchi kuwa 077 543265 wato 077 code number kenan na Bauchi sai biyar hudu uku biyu shida biyar zan maimaita o- co- code number na bauchi 077 biyar hudu uku biyu shida biyar sai akwatin gidan waya ɗari bakwai da hamsin da takwas bauchi ɗari bakwai da hamsin da takwas bauchi insha Allah wannan kalanda zan aiko miki da shi ni da kaina an gode miki
to sai wata tambaya sai wata tambaya Mm. sai wanne kuma
na karanta wannan zuwa ga zuwa ga shek bayan gaisuwa da hada fatan alheri Ah, tambaya ta shi ne menene hukuncin wanda ya musulunta alhali yana da aladu sun fi dubu shin yaya zai yi da su zai sayar da su ne ko kuwa zai bayar da su kyauta tambayar ta farko kenan to ya sai da in in ba zai yi hakuri da su ya sai da su ya rike kuɗin tambayar ta biyu wala menene hukuncin Mm.
ah, wanda baya sallah amma yana azumi a ka ce masa ya hada duka biyu ai sallah ta fi azumi karfi domin daga tauhidi sai sallah sannan zakka da sannan azumi ya zo lalle ya hada in bai hada sallah da azumi ba azumi ba zai ba zai taimake shi da komai ba zai yi lahira ya sha wuta yanzu sannan yi ga zo sai wanne assalamu alaikum ashar bayan gaisuwa wannan takarda tawo shi Ka bi ne riga za ka bi riga ko riga tijani shiga ba a fita ba hada da wata dariga ba zai rasu wali sun zuci dariga tijaniya za a kula da sallah za a yi biyayya wa iyaye za a yi jami'in wazifa da jami'in zikirin juma'a ba a shan taba za ka iya na ba ka sai ka shi tijani ka je ka karba sai alhamdulillah ka je koya maka lazimi da wazifa da zikirin juma'a wasu kuri ba da fito kurkar mafila to alhamdulillah Alhamdulillah.
Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya biya bukatun mu da bukatun mu da suke neman addu'a wurin mu albarka Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kan mu Allah ya ji kan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah ya saka shi wannan mu da alheri masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatun mu gabaki da Allah ba mu alherin duniya da na lahira Allah ya kiyaye mu da duniya da lahira mariga mu Allah ya ji kan su albarka Nabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah إياك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والخاتم لك والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.